آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق الحمد لله السلام عليكم آه، من دا كان كراتو من درس مايكي صلى الله عليه وآله وسلم من أتي من الكتاب من البركة وأدو تاريخ الحوادث والأحوال النبوية آه، نا السيد محمد ابن علوي المالكي الحسني المكي رحمه الله تعالى آه، muna cikin wato inda yake magana kan kuttabu sakatarorin manzon Allah marubutan sa wanda zai ce zo ka rubuta mun zo ka koda ba wahayi ba shine ya faɗe su mun faɗi al-khulafaul arba suna ciki da latunu baydillah na ciki zuwairul awam amir dan fahirata a tafiyan hijira abdullahi dan arkam ubayyu dan kabin a akram li kitabillahi kenan sabitu ibn qasim ibn shammas ibn khadib rasulillah khadibul ansar khalid ibn sa'id ana ji ko hanzalatu ibn rabi' mun faɗi hanzalatu ko Wa- me kuka ce kan hanzarta usaidi ba shi ne muka ce ya ce na faka hanzarta ba mun faɗa je ko faɗa ba hanzarta ba je muka faɗe shi anan ba hanzarta ibn rabi muka ce shi ne hanzarta usaidi wanda imam muslim ya kawo mana a hadisi ya je ya ce ya rasulullahi na faka hanzarta ya ce me yasa ya ce kunna indaka tuzakkiruna bin nari wa bil jannati fa ka'annana narahu ma ra'ayil aini summa idza gadna indaka asabna al azwaj wal awlad wad da'at fa nasina kaseeran mimma tuzakkiruna bi kama qala sai annabi ya ce la tadumunna kama takununa indi wa fi zikri da safa har kunu malaikatu fi dirqikum wa fi furushikum walakin ya hanzalatu sa'atin wa sa'a ya hanzalatu sa'atin wa sa'a ya hanzalatu sa'atin wa sa'a ai mun faɗa ko ji aka faɗi wannan to mun bayan mun maimaita ba zaid ibn sabit katibul wahyi mun faɗi yadda ya rubuta wahyi zamanin abubakar ko haka ne bayan ya- qur'anin hannunmu yanzu zaid ya rubuta mana shi dan sabit kuma zamanin abubakar kenan ai mun faɗi yakin yamama da dalilin da ya sa ka ce a rubuta ko kuma har ya rubuta shi yana wajen sai na abubakar ana ji da abubakar ya rasu umaru ya zama khalifa kofin ya koma nan umaru da umaru ya shahada ya koma sai ya koma nan yarsa sai da hafsa mata annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin zamanin usman da aka ji yakin azerbaijan ana ji yakin azerbaijan mutanen iraq da mutanen sham sai aka tura sojoji zan su je su kai wancan sahabban dauki to su mutanen iraq a karatun kira almajiran almajiran ma- makaranta tsangaya biyu ce a Iraq tsangayar Kufa da ta Basra tsangayar Kufa malaman a babban fitaccen malamin tsangayar shine Abdullahi dan Mas'ud tsangayar Basra kuma Abu Musa al-Ash'ari su ma Sham tsangaya biyu ce akwai Miqdadun al-Aswad Miqdadun Amr kenan akwai kuma Abu Darday to shikenan da suka haɗu wurin yakin sai wanda ce qira'ati khairun min qira'atika qira'ata ta fita ka saboda ni dan dan Mas'ud ya koya mu man sarrahu an yasma al-Qur'ana gaddan kama unzila ala fuadi Muhammad فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد أنا قال وانا سيوانا كويتي إنا أي تاوتا بتاكا سبو دني واتو أبو موسى الأشعري يقول وانا جي تاوتا بتاكا مقداد يقول وانا جي تاوتا بتاكا to Huzaifatu ne man da ya ji wannan sai mazairin tuma abu da ya hau kan dokinsa ya zo Madina ya samu sakin musulmi su ya ce adrik hazil ummata qabla an taktalifa fi kitabiya kama talafa yahud wan nasara maza maza ka kawo al'umman nan ɗauki kafin ta yi jayayya kan littafin da yahudan sa suka yi a baya gashi gashi abin da ya faru usman ya tara sahabbai aka yi shawara ce abin da za a yi a zamu a rubuta kwafi na gwamnati wato official copy kenan ana ganewa ba a bar mutane ikwana da individual copy in sun saba kuma ya zama matsala ba a nan ne sai aka tara aka ɗauko tsohon copy can wanda zai da ya rubuta yana wajen sai da hafsa usman ya aika wata take ara mana kofin nan in mun kofi za a da miki da shi aka kira marubucin kofin da ransa bai rasu ba shine wannan zaidu dan sabit ya jagoranci tim na marubuta sauran ragon masu goya masa taka masa bayan dukkan su muhajirai a quraishawa ne shi kadai ne bazan sani su ne wa da da Abdullahi ibn Zubair Sa'id ibn al-As Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham su uku to ya ga wannan Quraysha guda uku ce in kun yi jayayya kan wani lahaja na rubutun Qur'ani ku rubuta da lahajan Quraysh saboda annabin ba Qurayshi to ana aka rubuta wannan kofi aka rubuta kofi da dama ɗaya aka bari a Madina ɗaya aka tura Makka ɗaya aka tura Kufa ɗaya aka tura Basra ɗaya aka tura Misra uh, Sham ana jigo kofin Madina shi ake ce masa Mushaful Imam wato master copy in an yi jayayya ma wurin sa za a dawo to a takaice kowane kofi ko ana da malamin kira to da Qur'anin ai ba kamar na taurawa katabna fil alwahi bane ba alluna aka rubuta aka sauke ba da wahayi aka sauke a annabi biya sallallahu alaihi wasallam aka haddace rubutun daga baya kai so akwai bukatar malami ba ko inda ba zai karatu ba malami ko a rubuta kamar aula azbahannahu cikin suratul namli aula azbahannahu suke rubuta amma wajen biya aula azbahannahu ake rubuta wala auda khilalakum yabgunakum fitnata shi ma wala auda khilalakum suke rubuta amma sai kanta wala auda khilalakum akwai irin wannan to in ba malami mai supervising reading ɗin mutum tabbas zai kuskure sai ma ya kore abin da aka tabbatar yace wala azba audau kaga ya kore wala audau la azba ya kore la azba nan yawwa to wannan shi sai wa sai mu auya dan Abu Sufyan lokacin da ya musulta na gaya muku baban shi ya ne ba baban shi Abu Sufyan ya nema ya zama cikin kuttabul wahayi annabi kuma ya masa wannan alfarmar da sharha bil ibn hasana wal alaul hadr ibn al hadrami wa khalid ibn walid wal mujahid ibn shuba wa abdullah ibn rawaha wannan duk cikin kuttabu ne wa uzayfa ibn yaman ibn rawaha an tuna shi ko to khalid ibn walid shine jarumin nan da ya faɗi magana wurin yaƙi ta zama karin magana shi ka'idansa bai tafiya yaƙi wai da a'a zai sari dare ne sai dai ya isa muku da su ba yana ɗauka ne da maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ran da ya je Khaibara an isa Khaibara da asuba ne sai annabi ya ce Allahu akbar Khaibar Khaibar inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzari sallallahu alaihi wasallam Khaibara ta rubuji mu a in muka yi asubanci a farfajiyar mutane to nan fa safiyar waɗanda Allah ya wa gargaɗi suka ci karɓan gargaɗi Allah safiyar su ta yi muni to sai Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala shi sammako yake sai dai sauka da asuba yana ta inda sabahi yahmadu al-qawm surha mai tafiyan dare ba zai ji daɗin tafiyan daren ba sai gari ya waye tare da yan garin da suka kwana bacci ya waye gari bayan kuma ba nan ya fara daren ba ana gane wannan to sai ya zama kamar makarin magana sura tafiyan dare mutum ya tafi da kansa isra a tafi da mutum tafiyan dare na farko fi'ilinsa asra af'ala kenan yusri subhanahu allazi asra bi abdi layla sara kuma ana gane sara bi fasri bi ibadi layla ko bai ce laylan ba da man san tafiyan dare kamar da ke subhanahu allazi asra bi abdi layla ko bai ce laylan ba asra kawai ya nuna tafiyar da nake ba ta rana ba ana gano wannan lailan karfafa zance ne lailan yana nufin wani yanki na dare ba ma duka daren ba lailan min al-masjid al-harami to wannan ke sai mu gira tun da shu'ba wanda ya yi gwamna Umaru a Iraq a Kufa ana ganewa ya yi tsawon kwana ya yi Usmanu ma ya yi wa Muawiya gwamna har yanzu a Kufa har kusan wajen kusa da son ma'auya yana nan shi mu girtu shi ba daga shi sai abdullahi dan rawaha yana cikin su kun san dai dan rawaha na uku a cikin komandoji guda uku jafaru da abi talibin da farko tukunna ma zaidu dan harisata sanan jafaru da abi talibin sai wa abdullahi dan rawaha shi kadai ne a cikin su ko in ce eh shi kadai ne balansare da zaidu da jafaru dun muhajirai a kwamandoji uku. Sai wa, Uzaifatul Yamani sahibu sirri Rasulullah wanda muka ce in akwai abin da ake kira National Security Advisor a gwamnatin manzon Allah. To shi ne Uzaifatul Yaman. Shi ne National Security Advisor na ma'aiki. Saboda in dai ya zama wato ah, ya aikin national security advisor ya waje bai kokari ya san makiya gwamnati na ciki da wajen kasa don ya rika ba shugaban kasa shawara akai ana ganewa to zai shi kadai ne annabi san da shi munafukai makiya Allah makiya musulunci makiya manzo Allah na ciki da waje kaga ya zama NSA haka ne shi yasa kyau sahibu sirri rasulillah kaga maganar tsaron ya taso maganar sirri ya taso kuma da wa kana muawiyatu wa zaid ibn sabit da muawiya ibn abi sufyan da zaid ibn sabit alzamuhum bizalika sun fi kowa lizimtan haka yawan yin annabi sallallahu alaihi rubutu wa akhasun bi sun fi kowa har yana tashi muawiya ce wallahi turan da wata ne ya rubuta wa annabi takarda ana ji sai annabi ya ce muawiya ya muawiya idza wallaka allah shay'an min amil muslimina farfaq bi- farfaq bihim Ma'auya duk ran da Allah ya baka wani wani abu na mulkin musulmi to ka ka mu- ka, ka, ka tausaya musu yace tun daga lokacin abin ya fada zuciyar cewa wata ran ya tabbata sai ya zama sarki bai san da yadda za a yi a yi ba amma ya san sai ya tun da annabi ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam haka nabzatun min kutubihi ga abin da aka tsinto in an ce na baza ya jefar yanbuzu laula an tudaraka nimatu min rabbi la nubiza da an jefar da shi bil arai wasu to karka dauka kotu ina zaka kai fana bazna bil arai na an ce laula an daka da la nubiza bil arai dan kuma da san mutum ne sahibul hutin ne falta kamal hutu wa muliko wala da kunka sahibul huti kaga shi din ne dai nan go zaka ce fana bazna bil arai to ko ka ce ba dai rab nimar ubangiji ba la nubiza bil arai ana gada ka ji karshen karatun za ka gani mace can da nabiza bil arai wa huwa mazunan kuma farfasa bil arai wa huwa mazmum ko me farfasa bil arai wa huwa saqim an gani wancan mazmum nan kuma saqim can abin zargi da an jefar da shi a fili yana abin zargi nan kuma an zubar an jefar da shi a fili ne bai da lafiya ba abin zargi ba to mazmum da saqim ne bambancin baka nan Allah ce laula an tadaraka wani ni'matu min rabbil lan nufisa bil arai ba dan nimar ubangijin ka ta riske shi ba ya rasulullahi Allah ya riske shi da nimar sa ba to da an jefar da shi a fili sarari nan kuma an ce farfasa bil arai amma jefar da shi a sarari to ina nimar kenan a'a can wa huwa mazmum ne za a jefar da shi a sarari yana abin zargi nan gobar farfasa bil arai wa huwa saƙi kaga da saƙin da mazmum ne suka bambanta da haka ba irin wancan na mazmum bane wannan saƙin bai da lafiya ne shi yasa ma an banna alai shajaratan wa sana ila miyati alfin aw yaziduna fa aman gaba ɗayan su mutana bilai illa qauma yunus lamma amanu ana za ki eh wa matana hum ilahi fa amanu fa matana kadin da kafin ya haɗe da mutana ilahi suratu yunus da nan fa amanu matana ilahi da wannan kenan sai mene yawwa shine nabzatun wato dan bincika dan dan abinda dan aka dan zubar na eh, abin da aka dan zubo da shi na na wasiƙun da annabi ya rubuta min kutubi an ce kitab nan anan istilahin nan yana nufin wasiƙa ne ba littafi ba wasiƙa ga wasiƙa ta farko da ya kawo a misali wa katabu sallallahu alaihi wasallam ila hirakla ya rubuta sarkin Rome, Herakla shine Kaisar har yanzu, shine kuma Herakla. Ya rubuta masa bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ila Herakla. Azi azimin Rum daga Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Herakla. Wato wanda shine shugaban daular Rum, azimin Rum. Ka gani annabi shine asharul hakim bayan Allah ana ganewa yana shar'anta yadda Allah ke shar'anta yana yi wa Allah wakilci wajen shar'antawa nan ya kira kafiri azimin rum azama kuma ya za a yi ana ganin azama kamar yana cikin sunaye ne da Allah yake da su da kuma wanda ake danganta Allah ana gane al'azim min asma'i ta'ala ana ganewa amma ya kira shi azimin rum yadda alkur'ani ya kira azizu misra ya yi al'azizu inda lau aban shekan kabiran ana ganewa to kaga wannan faɗin haka baya nufin wani abu annabi malaminmu ne yana koya mana yadda zamu ko mun faɗi haka dan kace wanda baya sallah ba excellency ko ka ce masa ka bashi lambar da aka bashi na girmamawa to ba wani abu bane dan kana musulmi to kaga kuma bai ce masa salamu alaika ba tunda ba musulmi bane sai ce salamun ala man ittabal huda ba zai annabi ba zai fara wasiƙa ba sallama ba amma unfortunately wanda zai wasiƙan ko ba ahalin sallama bane to wace irin sallama za mu yi kenan salamun ala man ittabal huda wassalamu ala man ittabal huda ana gane su yakin wasikar ku amma ba bayan nan sai me fa inni ad'uka ni ina kiran ka sallah sabbi da ayatul islam da kira irin na musulunci aslim na jin nan da akwai takardar da ta fadi yake da kofin yace aslim taslam ka musulunta ka tsira aslim ka ga wani balaga irin na manzo Allah aslim taslam musulunta taslam ka tsira salima ya tsira ana gane to aslim taslam ka musulunta ka tsira yutika Allah ajraka marrataini Allah sai baka ladan ka ribi biyu saboda ladan addini da kai na annabi Isa da kuma ladan musulunci yutikun kiflaini min rahmati kenan fa in tawallaita in ka bada baya kuma ka ki karba to fa alayka ismal adisiyin ba zunubin ka kaga ba har da zunubin al'umarka kaga nan yana nuna shi shugaban ƙasa ko kuma sarki ko jagora na ƙasa in yi musulunta shi ya tsira ko su ba su musulunta ba najashi ma ai ba su musulunta ba ba su musulunta mutane ba shi yawancin su daular da har bayan bayanan a kafirarta take daula a lokacin ma ba musulunci ya gaje ta ba ana gane wannan ba su musulunta ba sai zama shi kaɗai ne minority kuma shine sarkin shine sarkin ƙasa ya zama minority zau da ya musulunta ana gane amma yana jagorantar daula amma ban yaki musulunta to har wanda suka ki a ƙashin kansu ma yana ɗauke da zunubin su ba ya ɗauke musu ba musu azaba ba a sai an musu an masa saboda yan wuta kullum rabbana inna ata'na sadatana wa kubara ana fa'adalluna sabila da haka rabbana atin difaini min al'azab kai wal anu malanan kasira sun mai mulki mata yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma wakum an-nar wa ma lakum min nasirin rabbana yana ce menene rabbana haula'i adalluna fa'atim azaban da'ifan minan nar Allah ya karku ji komai qali li kullin da'if ba addu'an yan hutu da Allah ya karba sai wannan amma ba ka ba da alkafirina illa fi dala yan hutu to addu'a Allah ya karba sai wannan ga karku ji komai wannan kan ijaba ta kai ta kima amma dan sun ce dan sun ce a rata ku ta ci ku sun bai ta kalubala kalufadu ku yi addu'a wani ko zai ce ma addu'a alkafirin illa fi dala amma wannan ka Allah ya ijaba kai tsaye take ba komai da kullum da ko wanne za a ninka musu kudin ma da suka tafi sun bar muku jagoranci kun jagoranci na baya da haka kowa yana da nasu ninki wala yahmiluna asqalahu wa asqala ma asqalihi za su daki nauyin zunuban su da nauyin zunubin waɗansu ƙari a kanan da suka ce musu itta itta eh itta bi sabilana wallahi bil khatayakum Allah ke ƙarya suke wa ma bi hamin khatayakum kadaya min shi innam lakazibun amma ba komai oh dauka a ai kar ma su yi wannan ba ma sai su abu na wala yamilu na asqalan wa asqalan ma asqalihim kayan nauyi ka ai sai sun ce sun gode kari ma kan nauyi nauyi wanda suka dauka za a daura musu wala yasaluna wajata amma kan yaftaruna astaghfirullah lazim to alayka ismul adisini wa ya ahlal kitabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da rubuta ma'ana wasiƙar da rubuta masa ya ku masu littafi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na buɗe illallah wa nashika bisha wala takbar zaman arba min dilam inta lafa kullu shadi bayan muslimin ya ku alkitabi ku zo zuwa ga kalmar da take daidai tsakanin mu mu da ku da ita mu da ku a kalmar kun santa mun santa ne kalmar take caca kar mu bauta wani Allah sai Allah shi kadai ba ku zo mu da ku mun zama ɗaya kuna kafirai muna musulmi a'a kalmar ce take daidai a tsakanin mu da ku da ita saboda me saboda kun santa mun santa وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومعه النار وما لزا من أنصار كاي كون سنتي to wala ta kiza ba'da ba'dan arba kada wani sashi mai dauki wani sashi mai da shi su ubangiji kuma bayan Allah fahimta wallahi kun ba da waka to ku shaida mu dai musulmai wannan wasiƙa har yanzu tana nan zaka ga hotunan ta ta tsufa ana ɗauka ana a jikin fata ga ta nan rubutun na nan ga hatimin manzon Allah da aka eh, buga a ƙasar rubutun da sauransu gwanin ban sha in ka gani sai ka ji zuciyanka ya motsa din yanzu wai wannan rubutun sahabin rubutu ne tun da ya ga annabi shi ce a rubuta sallallahu alaihi wasallam wa kataba sallallahu alaihi wasallam ila najashi sannan ya rubuta alaihi salatu wasallam zuwa ga najashi ga irin nasa rubutun shi kuma bismillahir rahmanir rahim muhammadur rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad ila najashi zuwa ga najashi malikul habasha sarkin habasha amma badu fani ahmadu ilaika fani ahmadu ilaika la ilaika laha allazi la ilaha illa huwa al malik al quddus as salam al mu'min al muhaymin wa ashhadu anna isa ibn maryama ruhul lahi wa ashhadu anna isa ibn maryama ruhul lahi wa kalimatahu alqa ila maryama al batul al tayyiba al hasina حمل بإيسى فخلقه من روحه ونفخ ونفخه كما خلق آدم بيده inna masala isa inda Allah kama sai kama khalaqa adam bi yadihi wa inni ad'uka ila Allah wahdahu la sharika lahu wal muwalati ala ta'atihi wa an tattabi'ani wa tu'mina billazi ja'ani wa inni rasulullahi wa inni ad'uka wa junudaka ila Allah ta'ala wa qad ballagtu wa nasatu faqbilu nasiyati faqbalu faqbalu nasiyati wa qad ba'astu ilaykum ibna ammi ja'faran wa ma'ahu nafarun min al-muslimina wassalamu ala man tabi'a al-huda ya yi wuta da jashi sallallahu alaihi wasallama da farko tukunna ya fara da gode masa ana ji ya gode wa Allah akan abin da najashin yayi yayi wa Allah kirari mu'min mu'min da sunayensa sai ne ce ina shaidawa annabi Isa ruhun Allah ne kalmarsa ce ana ganewa Ah, da aka ce ruhun Allah wato ana nufin ruhin Allah ya fesa a cikin na- ma- Maryam ana ganewa bayan ya halicce shi yadda ya ce wa Adamu fa idza sawaitu wa nafaktu fi min ruhi fa qawla usajidina an gane wannan to dama ai babu ruhun shedan ko ko shedan na dasa ruhun ne ba ruhun da ba na Allah ba da haka duk da kaga mai rai Allah ne ya fesa masa rai na annabi sa bambancin sa da wannan a cikin Maryam aka fesa ran ba tare da ta yi aure ba Allah ya halicce shi a cikinta ya fesa masa rai kamar yadda ya halicci Adam da ƙasa ya fesa masa rai wa ina duka ila Allah wahdahu la sharika lahu wal mat ina kiranka zuwa ga Allah makadaici wanda ba abu- bai da abokin tarayya wal muwalati ala ta'atihi kuma da muwalati akan masa biyayya ana ji wa an tattabiya ni wa tumina billazi ja'ani ka yi imani da ni kuma ka bi ah, ka ka bi ni ka yi imani da abin da ya zo min daga Allah ni manzon Allah ne ina kiranka da kai da rundunanka zuwa ga Allah kuma na isar da sako na yi nasiha ku karbi nasihata na turo maka na turo muku dan baffa na Ja'far dan Abi Talib tare da shi akwai jama'u na musulmi sallama ya tabbata ga wanda ya bi shi tana lokacin da musulunta ba ba za ta ce assalamu alaikum ba sai ya kare da me wassalamu ala man tabi'al huda to wannan kenan sai eh, to za mu tsaya nan akwai mai tambaya na to bismillah tambaya ce ba suna na farko magana da wasiƙa na farko da aka tura wa mai mulkin da aka yi tara azimin rum eh ina malik ai duk ma- malik al-habasha kowanne annabi na kiransa da yadda mutanen suke dauka ne sallallahu alaihi wasallam sarkin habasha to allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah assalamu alaikum